الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu shiga darasinmu na wannan littafi mai albarka na tufatul hukam yau talata sha tara ga watan safar hijira ta 1444 wanda ya dace da shida ga watan goma miladiya tana da 2020 auzu billahi na shaitani rajim wa mautu man wakkala aw wakili mun koma baya da ainihin baiti daya wa mautu man wakkala aw wakili yub'ilu ma kana min at-tawkili yace mutuwan man wakkala wanda ya wakilta wakili an wakili ko kuma mutuwan wakilin yub'ilu wannan mutuwan ya bata ma kana mina taukili abin da ya kasance na wakilci duk lokacin da mutum ya sa wakili akan wani harkarsa ana nan ana nan shi wanda ya sa wakili mai ainihin dukiyansa ya mutu yana mutuwa wakilantaka ya ƙari idan ka yadda ka yi tasarrufi da wannan abin bayan mutuwan shi wani matsala ya faru magada suka ce ba su yadda ba sai ka biya saboda haka alhaji yana rasuwa duk abubuwan shi gaba ɗaya ka dakatar sai abin da magada suka ce sun ce ka ci gaba yanzu kai wakilin su ne ba wakilin alhaji ba haka nan idan shi wanda aka wakilta ya mutu yana mutuwa yanzu wakilci ya ƙare shi mai dukiya sai wanda ya ga dama kuma zai wakilta ba harka ce ta gado balle magada ku zo ku ce za ku tsaya a matsayin wanda ainihin aka wakilta shi ne mutuwan wanda ya wakilta a can bari ba za a ci gaba wakilta eh a kamar na shari'a kam ai wanda aka fara ai ba zai yiwu ma a dakatar za mu je kan shi wannan muna nufin wakilci kamar ko gida ko motoci ko wani karɓo kuɗi ko na aha shi ne ya ce walaisa man wakalahu mu wakilun bi mauti man wakalahu yan azilu ya ce walaisa man wakalahu mu wakilun wanda muwakil wanda aka wakilta wakalahu ya wakilta shi laisa yan azil ba zai tuku ba bi mauti man wakalahu da mutuwan wanda ya wakilta shi wannan shi kuma akwai mutum na ɗaya akwai mutum na biyu akwai mutum na uku mutum na ɗaya shine mai ainihin dukiya mutum na biyu shine shi ainihin wakilin da mai dukiya ya wakilta mutum na uku kuma shine ainihin wanda wakilin wakili wanda wanda aka wakilta ya wakilta ai mun karanta a baya cewa ainihin wakilin da aka sa wakilci mufawwabi ko kuma wakilin da wanda ya sa shi ya ce kana da daman ka wakilta wani ai mun ce yana da daman shi din ya wakilta wani to yanzu idan shi wannan second person ake cewa ko wannan na biyun wakili na farko din dan ya mutu to shi wancan wanda aka wakilta laisa yan azurbe tuguwa in je ne ainihin dukiya yana nan wancan na uku yana nan na tsakiyar dan ya mutu to wancan bai tugu ba tunda ainihin dukiyar da yardan shi aka wakilta shi kamar shi ne wakilta shi har yanzu wakili da mai dukiya suna nan na tsakiyar dan ya mutu to wannan mutuwan bai tube na ƙarshen ba shine walaisa man wakalahu muwakkilun bi mauti man wakalahu yal aziz man wakala wa mawakalin wanda wanda aka wakilta ya wakilta shi wallai sai yan azil bai zama yana tukuwa ba bi mauti man wakala hu saboda mutuwan wanda ya wakilta shi wal azilu lil wakili wal muwakkali minhu yahiqqu bi wafatil awwal yawa wal rushewa gaba ɗaya ba wal azlu tubuwa lil wakili ga shi wakilin wal muwakkali minhu da wanda aka wakilta daga shi wannan wakilin tubuwan su rushewan su gaba ɗaya hiku yana cancanta bi wa fatil awwali da mutuwan na farkon alaji ya rasu to duk kun rushe da shi wakilin farkon da wanda wakilta wakilta din gaba ɗaya sun rushe alaji yana mutuwa dole ku dakatar da komai kuna ci gaba in magana suka ce ba su yadda ba in kun yi wata barna sai kun biya To, wa mali mana dara fil jidali salasa marratin minin izali illa li uzirin maradin auli safar wa misluhu muwakkilun zaka habar. Yace wa ma min in izalin babu tuɓuwa liman habara ga wakilin husuma wanda ya halarci fil jidali cikin wannan rikicin da ake yi ya halarci ainihin zaman salasa marratin su uku ka ɗauki wakilin shari'a ya je ya halarci gaban kuliya an yi magana an ɗaga an sake zuwa an zauna an ɗaga an sake zuwa an zauna har ya halarta su uku kaga abu yawo anya to yanzu ba ka da daman ka tuɓe shi shi ma bai da daman ya tuɓe kan shi dole ya ci gaba da wannan kes ɗin kai ma dole ka bari shi in ne zai karasa saboda tuɓe shi zai zama an dada hannun agogo baya kaga ana tuɓe shi an kawo wani sabo shi ma sabon kes zai fara saboda haka in ji ya halarci kotu so uku babu daman tuɓe shi illa li uzuri maradi sai dai domin uzuri na rashin lafiya rashin lafiya ne ya kama shi wanda ba zai iya canjin bota wannan dole za a samu wani a saka a maimakon shi auli safar ko kuma domin tafiya tafiya ce ta kama kama shi shi ma wannan tafiyan in ana tuhuman shi su yaran ya zo ranka ya daɗe tafiya ta kama ni saboda haka ga wannan sai su tafiya eh to dai ba na guduwa ba wallahi ai rasu aka mun me sai a ce to ai je alwala ya je nan sai billahi la ilaha illa ba guduwa zai ba tafiyar ta gaskiya ce ta kama kwarai dan wani ya ga abin ya fara min karfin shi zai abin nan din tafiya kawai ya arshe sa wani saboda haka in ba larura ba ce dole shi zai ci gaba ya kuke da yawwa wa misluhu muwakkilun zaka hadar yace kwatankwacin shi ne ma shi wanda ya wakilta din shi ne ainihin abin bai dauki lauyan ba hadar zaka ya halarci wannan zaman har sau uku da kanshi ya iya dauki ainihin wakili da kanshi ya zo ya tsaya aka aka tabbatar da magana in ne aka sake zama aka sake zama daga baya sai zai turo wakili nan ma ba za a yadda ba tunda abu ya fara hawa hanya daga bayan ka ɗauki lauya kaga za a dawo da hannun agogo baya ba za a yadda ba in ka fara har aka kai so uku to dole ka cike da kanka saboda haka tun farko sai ka sai yadda za ka wa kullu man alama bi'in wukila kan wa man lahu muwakkalun wa azlahu wa azalahu li kasmihi in sha an yuwakkila wa man lahu muwakkalun wa azala liqasmihi in sha'a an yuwakila wa man lahu muwakkilun wanda yake da abun wakiltawa ma'ana ya dauki wakilin da zai masa shari'a wa azala sai ya tube shi a lokacin da ba hana tubewa ba kamar yanzu mun ce ya halarci kotu so uku ko to ka dauke shi ya je kotu so daya kaga kamun ludayin shi ya je so biyu kaga abin da anya wannan zai kai mu gagaci sai ka ce kar ya je so kuma ana tun alabiyin sai ka ce kai na fasa ka dauki wani lauya to likazmi abokin rikicin insha yana so an yi wakila zai iya daukan shi da fari ka ɗauke shi kai ka kore shi abokin rikicin ka ko sai ɗauke shi a matsayin tafiya ba ka da daman ka zo ka ci bayan ya san sirri na ya san kaza kaza zai kaza ba ruwan mu biyu sa ka tube shi tunda ka tube shi to abokin rikicin ka yana iya daman ya ɗauke shi a matsayin lauya kuma a ci gaba ba haka yanzu ko eh na a ba musulunci ake yi ba can na hada
wa kullum man alama bi'in wukila amma nan fa duka muna magana akan wuce balle maganganun da ake amfani da su din ka fada da cikin mudawwala za ka ji maganganu da yawa sabanin wayannan din wanda kuma kowane ainihin kauli yana iya dacewa da zamani da hujja yawwa zamani da guri yana tabbatar da kauli kaga wannan littafin ai an yi shi shekaru ɗaruruwa mai yiwa a wancan zamanin ga yadda abin yake mai yiwa kuma wannan abin in bai dace da wannan zamanin ba in ka bincika ko wani kauli da ya dace da na yanzu za ka ɗauka wancan kaulin ka aiki da shi na yawwa ta tagayya yawa ta tagayya zamani wal makan kwarai kuwa aha wa kullu man alama bi'in wukila duk mutumin da aka wakilta shi a bisa abin siyarwa kana lahul qabdu yana da daman ya karbo kudin in ya siyar iza ma ugu fila ma za'ida iza ugu fila idan an rafkana ba ce in ka siyar ka karbo kudin ba wato abin a uku ne imma mutumin da aka sa shi ya siyar da abu in ka samu mai ciniki ka siyar ka karbo mana kuɗi kar ka yadda ya tafi da abun mu ba kuɗi wannan dama ba magana akai yana siyarwa dole ya karbo kuɗi haka nan kuma aka ce da Allah wane ga gidan nan mun sa shi a kasuwa an ka samu mai ciniki miliyan goma muke so ka siyar ba ce ka karbi kuɗi ba to yanzu a nan ma idan ainihin an rabkana ba a yi maganar karban kuɗi ba in ya siyar yana da daman karban kuɗi amma idan aka ce ga gidan nan miliyan goma ne amma in ka samu mai ciniki ciniki ya tabbata ba mu yadda ka karbi kuɗi ba ka kira mu ba karbi kuɗin mu to yanzu anan kuma ya karbi kuɗi ya shi ciki kaga meye dalilin bambancewan inda aka yarda ya karbi kuɗi in dai kai mai siye ka bashi kuɗi duk abin da ya faru ba ruwanka mun gane kai mai saye wannan ne kama talla kuka yi ciniki da shi ciniki ya tabbata ga bisa shaidu ka ɗauki kuɗi ka ba wa wakilin da aka sa ya yi tallan kuma dama lokacin me ba shi tallan bai ce mishi kar ya karbi kuɗi ba to yanzu kai ka fita an kuɗin ne ya halaka ba ruwanka amma idan dama an ce mar kar ya karba shi kuma ya shishigi ya karba to yanzu yana karba duk abin da ya faru sai ya biya shine ma'ana in ba sa shi ya karba ba an rafkana ko an ce ya karba wannan ya karba wani abu ya faru shi wakili ne ba magana a kan shi amma an hana shi ya karba lokacin ya shi shigi da aka yi ciniki ya karba to duk abin da ya faru su ya biya ya ce wa ga'ibun wanda yake fake wanda baya nan ya nubu fil qiyami anhu abun uba yana iya mai gurbi cikin tsayuwa ga hakkin shi wa bunun hakanan da yana iya tsayawa matsayin shi wa bilki sami haka wajen husuma ma ko a ainihin gaban kuliya uban shi ko dan shi yana iya tsayawa matsayin shi yanzu misali wani mutum ne ya bar gidan shi yayi tafiya bai bar gidan a hannun kowa ba bayan yayi tafiya kawai sai muka ga wani ya zo ya bude gidan ya shiga ya fara tasarrufi irin na mai gida shi wannan mutumin kan bai sa kowa wakili ya kula da gidan shi ba bai sa kowa wakili akan ainihin abubuwan shi ba to yanzu idan yana da uba ko yana da ɗa baban shi ko ɗan shi yana iya zuwa ya tsaya ya tinkari wannan mutumin da ya zo ya shi shigi a dukiyan wannan mutumin filkiya ne kenan wa bilkisami haka in ta kama a yi shari'a ma yana da daman ya maka shi kotu ya je ya kawo shaidu a zo a tabbatar da cewa wannan mutumin gidan nan ba na shi bane na wane ne ina wane baya nan amma ɗana ne ko kuma ubana ne kana da dama in uba ne ko wannan wajen tsayuwa da wajen ainihin husuma duk kana da dama amma wa jaizun isbatu ghairi ajnabi liman yajibu waqti samuhu ubi wa jaizun ya halasta isbatu tabbatarwan ghairil ajnabi wanda ba bare ba shi ba uba bane ba da ba amma qaribul qaraba ne ba bare ba sai wani yazo ya shishigi a dukiyan dan uwan shi to yanzu jaizun isbatu ya halatta ya zo ya tabbatar ya kawo shaidu ya tabbatar da cewa wannan gidan fa ba na wannan mutumin bane na wane ne ko wannan motan ko wannan abun ba na mutumin nan bane shi shi yayi na wane ne ya zo ya tabbatar a rubuta a kotu a karbi shaidan su ai komai amma ba shi da damu wakti samu hukubi har ya ce zai husuma a yi soma shari'a wannan an hana kawai za a iya karban shaidun nan a rubuta a kotu alkali ya rubuta cewa ko da wani mai gidan nan ya dawo idan suka fara shari'a da wannan mutumin ko da shaidun nan sun mutu mun riga sun zo an yi taskiya an karbi shaidun su to daga nan shi wannan karibul karaba aikin shi ya kare amma idan uba ne ko da zai iya ci gaba da shari'a har a kai zuwa ga kwata amma shi ma an kai zuwa ga kwata maganarsa ta kare kwacewa kuma sai mai abin ya dawo yanzu alkali sai ya rubuta ranar kaza ga watan kaza wane uban wane da baya gari ya kawo kara akan wane ya ji ya yi ta'addanci a gidan shi mun nemi ina shaidun shi akan gidan na wane ne ya kawo shaidu mun yi taskiyar shaidu mun kira wannan mutumin ya yi inkari yanzu kawai muna jiran me abin ya zo in ya tabbatar a karbi abin shi a bashi yanzu kaga an rage hanya yana zuwa kawai sai dai a tabbatar aha alhamdulillah
إذا ما أبقي